normal. Za mu tashi kan sabon babu. Sandwich. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'i sati da ya gabata mun kare babu mun tsaya akan hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu inda yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma akrama shabun shaykhan لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه ƙarshen wannan hadisi muka muka kare cikin babin tawqirul ulama'i wal kibari wa ahli al fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim zamu tashi kan sabon babi kan cewa yau muna sha uku ga watan safar hijran manzo sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da tara ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu قال المؤلف رحمه الله باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة babu wanda yake karantar da mu kamar yadda malam ya ce ziyartar ma'abuta alkhairi mutanen da aka san su da alkhairi to iya da kyau a ziyarce su wa majalisatihim da zama da su wa suhbatihim da abokantakar su wa mahabbatihim da san su wa talabi ziyaratihim da neman a ziyarce su wa du'a minhum da neman addu'a da gare su a nema su yi addu'a wa ziyarati mawadi'il fadila da ziyartar wurare wanda suke da falala nan duka wannan babu yake karantar da mu idan mutum iya san alkhairi to ya kasance tare da ma'abuta alkhairi sai zamanto shi ma wannan alkhairi ya gaje shi ya koye shi kuma na karantar da mu a kaikaci yin nisa da dukkan ma'abuta sharri da zama da su da abokantaka da su da neman ziyartar su da abin da ya kama da haka قال الله تعالى الله مدوكي كيتوا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا موسى عليه الصلاة والسلام يكيتوا يا رنش دنجدنش لا أبرح بازن غشيبا حتى abluga majma' al-bahrain sai na je na kai gacci ga matattarar kogi guda biyu aw amdi ya hukba ko kuma in zarce da tahiya har zuwa fada Allah madaukake da yace qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda Musa alayhi salam yace wa hadur hal attabi'uka zan iya binka ala an tu'allimani abusa ka karantar da ni ka ilmantar da ni mimma ullimta rushda na abin da aka ilmantar da kai na shiriwa wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha Allah madaukaki na cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon shi tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ke ce mashi wasbir nafsak ka haƙurtar da kanka ma'allazi ne yad'una rabbahum ka yi haƙuri tare da wa'anda suke bautawa ubangijinsu bil ghadati wal ashi da sahiya da yamma yuriduna wajha ba wanda suke nema sai Allah madaukaki dan wajha fuska Allah madaukaki ana neman babu itlaqil juz'i wa iradatul kull kenan zatin Allah madaukaki suke fata suke kwadayi wannan ayoyi sai suka karantar da mu abokantaka in za ka yi aboki to ka yi aboki da mutumin da ya zama to mai alkhairi ne ba mai sharri ba mun ga yadda Musa alaihi salam ya nema ya je wajen inda hadar yake ko da dai tahiya za ta yi tahiya ba zai gushe ba iya tahiya tsawon zamani shekaru sai ya je wannan inda hadar yake bayan ya gamu da shi kuma ya nemi ya roki hadar kan cewa ya ba shi dama ya abokance shi domin ya karantar da shi da abin da Allah madaukaki ya karantar da shi ya ilmantar da shi nan kuma Allah madaukaki na hakurtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu sa yayi hakuri da wanda suke tare da shi wanda suke bautawa Allah madaukaki قال المؤلف رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما أبو بكر بن أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه يتي وعمر بن بن أبي طالب بن عبد المطلب عمر بن خطاب عفوا عمر بن خطاب وان يدعى الله تكار تبتها أجريس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan mutuwa manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare in talata bina ila ummi aiman radiyallahu anha نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها أبو بكر رضي الله عنه يتيوى عمر وأن يردع الله تكارة تبتع قريس تاشم تهي وجن أم أيمن مزيرتيتا كما يندم الله صلى الله عليه وسلم يكي زيرتتا ga wannan na karantar da mu tsananin bin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka gani sai sun yi kokari sun aikata sau da kawa falamman falamman tahaina ilaiha lokacin da muka kare muka je wajenta bakat umma aiman sai ta yi kuka faqala laha sai suka ce mata ma yubkiki ama ta'lamina anna ma 'inda Allah khairu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam menene yake sa ki kuka bik san ba abinda wake wajen Allah madaukaki shine mafi alkhairi ga abinda yake wajen manzala sallallahu alaihi wasallam faqalat ummu ayman sai ta ce musu inni la abki alla akuna a'lam anna ma 'inda Allah ta'ala khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afwan ta ce ni ba ina kuka ba ne ba a kasancewa bin san ba abin da yake wajen Allah maɗaukaki shi ne mafi alkhairi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin abki anna alwahya qad inqata'a min as-sama sai kuka na ina yin shi ne dalilin cewa wahayi ya yanke daga sama babu wahayi yanzu dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu fa hayyajatahuma ala al-buka' sai ta rura su akan kuka su ma suka fara suka fara kuka domin sun san alkhairi ne alkhairi ya yanki fa ja'ala yabkiyani ma'aha sai suka yi kuka tare da umma ayman radiyallahu anha قال المؤلف رواه مسلم امام مسلم افتد الحديث وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى أبو هريرة وند يرد الله تكار تبتا غريش يتي daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi cewa wani mutum ya ziyarci dan uwan shi wani dan uwan shi a wata alƙarya wani gari fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan sai Allah madaukaki ya dakatar da ya sanya wani mala'ika a matahiyar shi falamma ata alaihi qala lokacin da wannan mutum ya zo dan uwan shi wajen dan uwan shi sai ce aina turidu afwan mala'ika sai cewa wannan mutum ina ne kake nihi ina zaka قال أريد أخي أخلي في هذه القرية إنا سوء إسوجا ونن تنقوانا وجع القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه كان دوت نعمة ود ذاك مشي أكو تكوتا ود ذاك مشي وتصدق أكو ونتيمكو ذاك آغزا مشي قال لا ya ce a'a ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala ba wannan ba sai dai kawai cewa na so shi domin masoyin Allah madaukake na so shi ne dan Allah ba dan dukiya ba ba dan in bashi ba ba dan ya bani ba a'a na so shi ne dan Allah dan masoyin Allah ne qala fa inni rasulullahi ilayka wannan mala'ika ya cewa wannan mutum ne manzo ne na Allah ya zuwa gare ka, bi an Allah kada a habbaka kama a habbabta hufi, cewa Allah maɗaukaki ya soka kamar yadda ka so wannan ɗan'uwa naka dalilin Allah maɗaukaki. Rawahu Muslim, imamu Muslim ya fitar da shi, nan duk lokacin da mutum zai so mutanen alkhairi, to Allah maɗaukaki shi ma zai so shi dalilin soyayya da mutanen alkhairi. haka idan ya yi kiyayya da mutanen alkhairi Allah zai yi kiyayya da shi dalilin kiyayyarsu. Na'am. Qala yuqalu arsadahu likaza idza wakkalahu bi hifzihi. Ana cewa arsadahu ga abu kaza idan ya wakiltar da shi da kiyaye shi da mai dako kiyaye shi. Wal madrajatu bi fathi al-mim wal ra'i. Madraja kawa mim fataha da ra' at-tariq shine hanya kama abinda zaka gangara ka tafi wa ma'ana tarubbuha taqumu biha wadda ni'mat da ko kyautar da zaka wa wani wa tas'a fi salahiha wadda kake tahiya domin inagartarta da ingancin ta wa anhu qala hal law an samu wannan hadisi daga Abu Hurairah wanda da Allah ta kara tabbata gare shi kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ce man ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba man shaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila zala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wanda ya kai ziyara ya je ganin wani rishin mara rishin lahiya ya je ganin shi auzara akan lahu fillahi ko kuma ya zirarci wani ɗan shi wanda suka haɗa soyayya domin Allah maɗaukaki suka haɗa alaƙa domin Allah na dahu munadin sai wani mai kira ya kira shi ne ɗaya daga cikin mala'iku bi an tibta lalle kayi alkhairi kayi daɗi ka tsarkaka wa taba mamshaka kuma tahiyarka ta yi daɗi ta kyautata domin tahiya ce ta alkhairi wa tabawwa'ta min aljannati manzila kuma kai dakon masabkinka a aljanna nan kama kai tanadin masabkinka a aljanna ku duba ɗan uwa ku gani ziyarta mara lahiya ba don komi ba don Allah ba don ka a ce ba baka ziyarce shi ba ka ziyarce shi ne domin ziyara ta marar lahiya ibada ce kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ita wannan kuma kaso shi ba dan duke shi ba ba dan wani abun shi ba kaso shi dan Allah ne domin masoyin Allah ne idan ka ziyarce shi to kana da wannan a gajiya ta alkhairi قال رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ غريب نعم قال حسن رواه الترمذي وابن ماجه وحسن الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الكشم حديثنا دبو دريش دبو شدة دري أكدا تمانن دبقوا باكو تاليكو نعم وعن أبي موسى العشعري رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi innama mathalul jalis as-salih wa jalis as-su'i ka hamil al-misk wa nafikh al-kir fa hamil al-misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tatba'a an تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرقك أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممتنة متفق عليه قال يهذيك أن يعطيك abu musa al'ashari wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce annabi wanda tsirayen Allah da mun shi su kara tabbata gare shi ce innama mathalul jalis salihi wa jalis su'i kwatamcin abokin zama nagartacce nagar na kwarai mutumin kirki wanda ya kula da addini mai kyakkyawar tabi'a wa jalis su da mummunan abokin zama wanda ya zamanto ba abin da ya dame shi da nagarta ba abin da ya dame shi da kyakkyawan hali sai tsiya sai banna kwatamcinsu ka hamilil miski wa nafikhit takir kwatamcin su kamar wanda yake dauke da turare ne iya sai da turare da wanda shi kuma ziga zigi yake hurawa alkiri ziga zigi fa hamilul misk wanda yake dauke da turare mai sai da turare imma an yuhdiyaka ko dai ya baka turaren wannan kamar yadda muka gama sai da turare suna bi suna din dangwalawa mutane a hannu wa in ma an tabta amin in bai baka ba kuma kana iya sai ko ka sai ko ya baka ko ka sai wa in ma an taji da min rihan tayyiba ko kuma ɗayan abu uku ka ji kamshi ko dai bai baka ba baka sai ba in ya ashe a wurinka ko iya wucewa za ka ji kamshi nan wannan alkhairi ne wa nafikhul kir shi kuma mai hura ziga zigi in ma an yuhriqa thiyabaka ko dai ya ƙona ma tufarka wa in ma an tashi da min rihan mumtina ko kuma ka ji wari na ƙarhe a lokacin da ƙarhe ya sha wuta aka buga za ka ji wani wari ya tasowa to haka mutumin da zai abokanci mutumin kirki da mutumin da zai abokanci lalatacce wanda ya abokanci mutumin kirki to zai samu kirkin wannan nashi domin tabi'a tana tasiri in ka ka zama abokin mutumai na kwarai da sai kaga ka kasance na kwarai in kuma aboki na lalaka na lalataccen aboki kai abokantaka da shi wannan lalata shi za ta tsallaka zuwa gare ka kai ma ka zama kamar hakan wa na bi huraira radiyallahu anhu qala yuhziyaka ay yu'tiyaka shine ya baka wa na bi huraira radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يدك زال صلى الله عليه وسلم يتي كما عند أبو هريرة يتي annabi wanda tsira da mun sha Allah tsara tabbata a gare shi yace ana auren mace saboda abubuwa guda hudu wannan tabi'an mutane ce galiban idan kai lissahi auratayya da ake yi mutum iya aure ne ba bayya huta daga cikin wannan abubuwa guda hudu nam arba'in limaliha musamman ma ga wannan zamani su tari mutane suna arman mace saboda mai dukiya ce shi iya ga talaka ne ko kuma mai kudi ne baya son kudin su ya tabu sai je ya auri mai kudi wanda za ta yi ta agazawa a gida ba laihi ba ne ta agaza sai dai duk irin dukiyarta kan mutum ya yi tunanin cewa Allah ya ɗora mata nauyin ta ciyar da dukiyarta in ta ciyar kyautatawa ce da gare ta Allah kai ya ɗorawa komin talaucinka kai ya ɗorawa haƙƙi na ta ɗauki nauyinta in ta kyautata to kuma wannan isani ne daga gare ta idan ana auren mace saboda dukiya wali hasabiha ana aurenta saboda el gida el gidan suwana ce el babban gida ce ko alaka da sarauta ko alaka da ilimi ko alaka da wani abu dai wanda za a ce wannan yar gidan mutunci je babban gida ce iri ne na garin na kwarai wali jamaliha ana aurenta saboda kyanta nan ma hallo ya biyo baya galiban yanzu mutane sun yi karkata ya dukiya ko mace bata da kyau inda tana da dukiya to a nema armeta yanzu kuma ba wai yanzu mutane ba sa lura da yar gidan wane ce da wani dangananta da wane da wani ba ta da wani kyau ba ta da dukiya ba sa lura da wani sai aka koma wajen kyau komin irin yar gidan an san lalatatta ta fito daga mugun gida ne amma in tana da kyau mutane ba sa lura kawai da wannan kyan wannan suke lura da shi wali jamaliha wali diniha kuma abu na ƙarshe inda mutane suke lura addini wannan shine zaɓin mutane musamman ma a wannan zamani a zamani ne zaɓin su na ƙarshe addini ne a duba tana da dukiya babu yal gidan suwana ce a a ba yal sarki ba ce ba yal wana ba ce ba yal malam wana ba ba yal kaza ba ce to ba ta da kyau an duba ba ta da kyau yanzu kuma sai mene sai a karkarta ya zuwa addini galiban mutane yanzu addini suka maida baya maimakon ya zamanto shine gaba imam ahmad yake cewa zaka tashi ne ma arme kakka tambayi komai ka tambayi addini domin shine tushe in ya samu falilahi alhamdu duk abin da ya saura wannan abu ne wanda zai biyo baya in kyau ne gushewa take zangon mace duk kyawun tarar da ta yi shekara arba'in ya kare sai dai wata ba ita ba to in ka aure ta dan kyau me za ka yi sai dai ka saki haka yar gidan suwa na ce dangane ne mai ke mai yiwa ta biyo ba ta biyo halin gidansu ba ko kinan nan ma dai abu ne ba tabbatacce ba sannan kuma saboda dukiyarta dukiya Allah ne yake bada ta ya ga dama ya amshi in dukiyarta ta ta zama matsiyaciya ta tsiyace ya za kai saki za kai to amma ga abin da kodo lokaci sai dai ya haɓaka shi ne addini in dai tabbat za a yi aiki da shi to addini bai ya raguwa sai dai ya ci gaba sai sa ya ji wani dini ha fasbar bi za ta dini ta riba ta da kuma zala sallallahu alaihi wasallama ya ba mumini zabi na cewa ya zaɓi ya samu babban rabo da wadda ta zamanto mai addini ne hankalin shekarkata da ma'abuciya addini ta riba ta daka idan ka yi haka nan ƙasar kaza hannunka zai yi ƙasa malamai suka ce ina alaƙal aure da rahma da ƙasa domin galiban dukiya tushen dukiya ƙasa ne nam kenan alkhairi za ka samu alkhairi in ka rike mai addini domin ba za ta gora ma ba ko da tana da dukiya ba za ta gora ma ba ko tana da kyau ba za ta gora ma ba saboda kyau yar gidan wannan ce ba za ta gora ma ba saboda wannan addini shi ya hana ta ya kange ta ya kyautata halinta qala wa ma'anahu anna an-nasa yaqsuduna fi al-'adati min al-mar'ati hadhihi al-khisal al-arba'a malai ce ma'anar wannan hadisi cewa mutane suna nihi a al'adance game da mace wannan ɗabi'u ko kuma al'amurra guda hudu, fahris an ta'ala za ta dini, to ka kiyaye ka yi kwaɗayi da ma'abuciya addini, wasfar biha ta samu babban rabo da ita karabanta da ita, waharis ala suhbatiha ka nace ka kula da abokantaka ta kasance aboke zamanka ce, domin sai zamanto kai ma ta samu ta taimaka ma abu sa abin da ya zamanto addini ne wanda shi ne babban manuwa dalilin halittar da Allah maɗaukaki yawa mutane. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abdullah ibn Abbas wanda ya Allah ta kara tabbata a gare su qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li jibril annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi cewa Jibril alaihissalam ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazurana Jibril me yake hana ka kai ka ziyartar mu yadda yanda kake ziyartar mu Zala sallallahu alaihi wasallama ya so Jibril alaihissalam ya yawaita ziyarta ya yawaita ziyartar su yadda yanda yake ziyartar su da fa nazalat sai wannan aya ta sabka وما تنزل إلا ب... وما نتنزل إلا بأمر ربي ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك إن بما سبكا يعني دواهي إلا بأمر ربك سيد أمرنا أبنجزي سيانتي مشيجي كوجن واني lokaci kaza ka tafi wajen manzala sallallahu alaihi wasallama ka fuka mai kaza ba ra'ayin shi bane ba lahu ma baina aidina Allah shi ke duk abin da yake gaban mu ko abin da yake hannun mu nashi ne wa ma khalfana masani ne da abin da ke bayan mu shi ma nashi ne wa ma baina zalika da abin da yake tsakanin wannan قال رواه البخاري إمام البخاري افتدى حديث وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن سامونا حديث لقى أبو سعيد الخدري وان يردعنا تكار تبتا أدريش عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبو وان سرايا الله دا منشن سكار تبتا أدريش قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به Nam. Imam al-Albani ya hassanar da wannan hadisi a cikin sahih Jami. Wazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake wasike wa Abu Sa'id al-Khudri wa'azi da galgadi yake cewa la tusahibi illa mu'min. In za ka yi abokantaka to ka yi abokantaka sai da mumini. Wannan abokinka ya zamanto mumini ne ba kowa ba ba kwashe-kwashe ba wala ya kulu ta'amaka illa taqi kuma kan wanda ya ci abincinka sai mutum mai tsoron Allah madaukaki gane ko kenan ka dane ka kanace kai ta kokarin ganin cewa wanda zai ci abincinka to mutum mai tsoron Allah ne ba fashiri ba قال رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به إمام أبو داود da Imam Tirmidhi suka fitar da wannan hadisi da isnadin da baya da laihi idan malamai suka ce isnadi baya da laihi la ba'sa bihi suna nihin babu tsananin rauni wanda zai kasance hadisin wannan ya samu matsayi na mai rauni nam kenan bangaren harda ne ba bangaren adalci ba وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سمونا حديثي daga Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhar wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi wanda tsirayen Allah da mutum su kara tabbata a gare shi الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل kusa da mutum iya kan addinin masoyin shi ne iyakan tabi'ar masoyin shi falyanzur ahadukum man yukhalil to ɗayan kuwa kowa ya duba dawa zai yi abokantaka kakkai abokantaka da lalatacce in kai haka nan kai ma sai ka kasance haka idan kai abokantaka in za ka yi abokantaka ba da kowa kake ba za ka yi zaɓe ne ka duba wane mutumin kirki ne wane mai addini ne wane mai kyakkyawan hali ne wane ya kula da karatu da abin da ya kama da haka to nan sai kai abokantaka da shi amma da ka lura mutum dan sharholiya ne ba ruwan shi da addini baya da kyakkyawan hali to kai hattara kada kai abokantaka da shi domin wannan tabi'a tashi za ta je ta ta same ka shine imamu zarnoji yake cewa la tasal anil mar'i la tasal anil mar'i واسأل قرينه وانظر قرينه فإن كان ذا خير بيت يا يا كرشي منا المهم shine dai mutun ya duba wanda zai abokantaka dan zaka yi abokantaka ka abokanci mutanen kwarai takka abokanci mutane wanda suka zamanto ba su da kyau masu mugun hali sai zamanto wannan tabi'a munanna ta same ka نعم قال وفي رواية يازو أتكم وترواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم aka cewa manzala sallallahu alaihi wasallama mutum na son wasu mutane sai dai kuma har yanzu bai gamu da su ba ko ba zai game da su ba a yanzu dai bai game da su ba baya da matsayinsu kala almar'u ma'a man ahab mutum tare na tare da wanda yake so ko ina ko gobe kiyama kenan idan kana son kana tare da mutanen kirki gobe kiyama sai ka tashi cikin mutanen kirki don kuma aksan haka nan ne to kuma hallau can aksan haka na'am أبو حديث أبو قال وعن أبي موسى العشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء ما من أحب kenan mutum na tare da wanda yake so a nan duniya da lahira muttafaqun alaihi shine ruwaya ta zo wata ruwaya daban qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbu al-qauma wa lamma yalhaq bihim mutum na son wasu mutane sai dai kuma baya da matsayinsu bai baya game da su ba gobe kiyama qala al mar'u ma amman ahab wa ana anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna arabiyyan qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mata sa'atu wani balarabi wanda ya nisa da ilimin addini ya ce wa manzala sallallahu alaihi wasallama yaushe ne tashin kiyama yaushe za a yi tashin kiyama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma adatta laha manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi mi kamata tanadi tanadin mi kamata ba tambaye ba a ka shirya ne ka mata tanadin da in ta zo ba za ka samu falgaba ba qala hubbullah hubballahi wa rasuluhu yace na mata tanadin san Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam qala anta ma'a man ahbabt kai kana tare da wanda kake so wannan ba iya nihin hadisin nan ba kawai mutum yayi watsi da dukkan abin da ya zama to ibada ne yace kawai shi masoyin Allah ne da manzo yayi kwance da kaya a'a san Allah da manzo imani ne shi kuma imani ya kumshi abinda zuciya za ta kulle ya kumshi ayyuka na gangan jiki ya kumshi abinda baki zai furci da shi gane ko inan san Allah shine kai ka aikata abinda ya umarni da shi ka hannu game da abinda ya hana san manzo sallallahu alaihi wasallama bayan so na zuciya haka kuma ka aikata abinda ya umarni da shi daidai gwalgwado ka hannu da dukkan abin da ya hana wannan shi ne cikakken su nam muttafaqun alaihi wa hadha lafz muslim wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kuma wannan lafazin imam muslim ne akwai ta'liqi ba da lokaci ya dan yi ba nam nam aku qala wa fi riwayatin lahuma suna da riwaya hallau imam bukhari da muslim ma adattu laha fi kathiri sawmi ni wa ban mata tanadin azumi mai yawa ba wala salatin ko kuma sallah wala sadaqa ko zakka ko sadaka walakin ni uhibbullah wa rasula sai dai ni ina son Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam na talikin da malam yayi akan sala da yace kalkashin tafsirin wannan nam illa taqi qala shaykh abdul muhsin al abbad al badr hafizahu allah ta'ala wa ra'ah anna man ya'rif man ya'rif al iman wat taqwa فمن كان كذلك فللإنسان أن يصاحبه ويرافقه يتي وان دي سن إيماني ya san shi da imani da tsoron Allah to wanda ya kasance haka nan mutum ya samu ya abokance shi ya zamanto suna tare da juna yayi karaka shi suna tare wa yujalisahu kuma yayi kazama tare da shi li'anna al-fa'idata ta'udu alayhi min wara'i majalisatihi domin amfani na komowa gare shi ta bangaren wannan zama da zai yi tare da shi domin zai umarci shi da kyakkyawan aiki zai ilmantar da shi zai gaya mai tafarki na Allah addini kuma in kyakkyawan ɗabi'u ne hallau zai koyi kyakkyawan ɗabi'u da gare shi wa qawluhu wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi ai sahib taqi ka abokanci mai tsoron Allah madaukaki wal maqsud min zalika munha daga wannan annal insana la yad'u illa unasan tayyibin cewa mutum kai ya gayyaci wasu mutane sai kyakkyawa sai mutane masu alkhairi masu kyakkyawan hali da addini wala yadru unasan laysu atqiya kai ya gayyaci mutanen da ba masu tsoron Allah bane ba illa idza kada yuridu min wara'i dhalika istimalatahum wa tawjihahum wa da'watahum sai in dai ya nuha da wannan gayyata da ya musu iya nihin jawo ya jawo su a jiki ya fuskantar da su ya zuwa abin da ya zama to alkhairi kuma ya musu da'awa wa islah halahum kuma ko ya nihi gyara nagartar da halinsu wa nushahum kuma ya so ya musu wa'azi don haka nan ne babu wannan ta wannan bangare babu laihi ka gayyace su saboda neman gyara halullukansu da dora su akan tafarki na kwarai fa idza kana kadhalika li hadhihi al maslaha fala ba's fi dhalik idan ya zamanto haka nan ne dalilin wannan maslaha to babu laihi ka gayyace su wa illa fa innal asla anna al insana takunu mujalasatuhu wa mukhalafatu wa mukhalatatuhu wa ma'akilatuhu ma'a unasin tayyibin cewa a asli mutum zamantakewar shi da cuɗuwar shi da cin ci da za a yi tare da mutane to ya kasance tare da mutane ne na ƙwarai kyawawa tsarkaka wa amma idan kana yukhalitu unasan fihim su idan ya zama to iya cuɗanyuwa da mutanen da akwai mummunan ɗabi'a tare da su wala yatruk wala yaktaris bi zalika fa inna zalika yu'athiru alayhi kuma bayyata ka tsantsa da wannan to wannan tabi'a za ta yi tasiri akan shi walakin idza kana min ajli min ajli an yad'uhum wa yunabbihahum wa yastamilahum wa yudhakkirahum wa yas'a li islaha li islahihim fa hadha maqsadun tayyib malai amma idan ya zamanto ya yi ne da wannan ya kiraye su ne ya gayyace su ya abokance su saboda ya kira su zuwa addini ya fadakar da su ya jawo hankalinsu ya tunatar da su da Allah kuma ya yi kira iya ta ƙoƙarin ganin ya kyautata halinsu ne to wannan manufa ce wadda ta zamanto mai kyau wa qawluhu la ya'kulu ta'amaka illa taqi al-maqsud bi dhalika an yad'uhu ana nihin ya gayyace shi وأما أن يحسن الإنسان إلى غيره ممن هو بحاجة إلى الإحسان جمد متن يكوتتاوا وان متن وان شي وان da yake bukatuwa ya zuwa kyautatawa fa innahu yuhsinu ila taqi wa ghayr taqi wajen wannan zai iya kyauta ya kyautatawa mai tsoron Allah da wanda baya da tsoron Allah mun gane ko da bangaren taimako ne da wani abu to wannan baka ce kawai sai mai tsoron Allah kawai za ka kyautata la'alla in ka kyautatawa wanda ya zamanto baya da tsoron Allah wannan ya zamanto sababi ne na saurare ka ya saurare ka ko kuma soyayya ta shiga tsakaninku la siyama idza kana hadha al-ihsana hadha al-ihsanu yu'athir fi ghayr at-taqi musamman ma idan wannan kyautatawa tana tasiri ga wanda ya zamanto ba mai tsoron Allah bane ba subhanakallahumma bihamdika nashara la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك